بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis sha ɗaya ga watan muharram hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha uku ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku. A ci gaba da karatun littafin Alintisar, lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal. القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرهيلي Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi don ba manta ba a karatun da ya gabata a bayan malin ya ƙari mana bayanan irin raddin da ya kamata a maida ma duk wani ɗan shi'a da ya ɗauko salo na suka irin na tijjani a samawi da irin kalmomi na zalunci irin waɗanda ya amfani da su da irin yadda ya riƙa yi masahabai sharri da ƙage da ɗauko nassi a bankare shi ya fuskanci inda ba nan ne mafuskantan shi na haƙiƙa ba to duk da ya gama waɗannan bayanai a cikin ilimi to sai ya komo kuma zai ilzamat idan ka ce kaza to kaza fa shi ne a rika lazumta mai abin da shi a ƙidan shi ba zai karɓa ba amma kuma maganan shi abin da take nuni a kai kenan malam ya ce walawistajjal hawarij da za a samu hawarijawa su kafa hujja alladhina yukaffiruna ali radiyallahu anhu wanda su hawarijawa ɓannansu irin na 'yan shi'a ne su 'yan shi'a su zagi sahabbai su kafarta su su kuma hawarijawa su zagi ali su kafarta shi kuma kamar ɓannan nasu kunnun doki ne to shine sai yake cewa wala wahtajjal khawarij da khawarijawa za su kafa hujja alladhina yukaffiruna aliyan waɗanda su suke kafarta sayyadi ali radiyallahu anhu Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda bi hazil ahadis su kwaso waɗannan hadisai da 'yan shi'a suka kafa hujja da su a kan sahabbai su kuma khawari su ma su kwarara waɗannan hadisai a kan aliyu da mabiyan shi kun gano wannan da kyau ku ala raddati ala riddati ali su ce ai ali yayin ridda da shi da duk waɗanda suka goye bayan shi kaga hadisi abin da yake nuni kenan kuna fahimtar wannan ba shi wannan dan shi'an ya kwaso waɗancan nasoshi cewa la duniya ko kalli sahabai sun yi ridda ba domin shi a ƙidan shi sahabbai abin zagi ne ya fake da guzuma ya harbi karsana ya fake da nasoshi ingantattu ya bankare ma'anansu don ya zage sahabbai to akwai ai waɗanda su kuma suke zagin ahalal baiti ala ra'asihim ali ali suke zagi sama da kowa to in sun kwaso waɗannan nasoshin suka lankwasa suka mayan da 'yan sha ke lankwasa nasoshi suka ce ai ala ake nufi da shi ya yarda sai malar ruhail ya ce hashahu zalika Allah ya tsari sai da na alidarda mastata ar-rafida malai ce ‘yan shi'a samsam ba za su iya azabba anhu su iya kare sayidina ali daga wannan damkan da hawarija za su yi mashi ba bal kai malam dai ma ya ce lauƙalar kharijiyun da za a samu wani ba hawariji ya ce alwaƙi'o ya shahadu bi sihhati ma a abin da ya faru ƙarar ido ya gani kunni ya ji labari littattafan tarihi suka haddato yana shaida a kan abin da suka gina addini da aƙidansa a kai na kafarta sayyidina ali da kuma riddatar da shi shi a wannan abu ne a sarari abu ne a fili kowa ya ga abin da ya faru fa innal hurub male ce domin kaga yaƙe-yaƙe walfitan da fitintunu rigingimu ɗauki ba daɗi wata farriƙil musulmin da kuma raba kan al'umma daki-daki nan a ɗibe su nan wannan a watsin su can wasabki dima'ihim da kuma zubar da jininsu haka siddan inna ma kana fi ahadihi wannan ya faru ne a zamanin khalifancin ali duna man sabaqahu min al-khulafa haka bai faru ga kowa daga cikin khalifofi abubakar haka ba yi a zamanin shi ba ba a yi wannan zamanin sayyidina umar ba zamanin usman haka bai faru ba sai a zamanin sayyidina ali ne waɗannan abubuwan suka faru innama kana fi ahadihi duna man sabaqahu min al-khulafa ba wani wanda haka ya faru a zamanin shi daga cikin khalifofi lankata arrafidi fil khusuma ya ce da an ƙura ɗan shi a wajen khusuma dalilan shi za su ƙare ba abin da zai iya cewa in aka ce sahabbai ake korewa za su ce ai ali sahabi ne shi da gayyan shi ne aka kora kuma annabi bai san shi ba ne kai annabi ya san shi kuma zai ce mutanen shi ne a bar su jama'a kuna fahimtar wannan nassin da ɗan shi'a ya juyo da shi ya fuskanci sahabbai da ba kawariji zai kwace nasin ya juya shi kalli ali sai ya fi zama ma akan ali sama da sauran sahabban domin duk abin nan da yake faɗi gaskiya ya faru zamanin sayyidina ali duka kuna fahimtar wannan da kyau ku to amma cewa aka yi a sayyidina ali ya yarda kan wannan ba wanda ya faɗi wannan nassin da ake amfani da shi wajen kare sahabbai da wannan nassin za a kare ali mun gano wannan da kyau ko menene to amma an ka kalli ɗayan shi'a ko to shi kwata-kwata bai da wayo kamar ka ce gabo ya manta a lokacin da yake sukan sahabbai da wani magana makiyin shi fa ba hawarije ko nasubi zai iya kwaso waɗannan nassin ya juya su a kanwa zargin da ɗan shi'a yake masahabbai exactly zargin da waɗancan suke ma'alu kenan kuma da ƙari kenan akwai wautan mutumin da zai je ya zauna yana zagin wasu bai fahimtar yana bude kofan meye shi ma zage shi kuna gane wannan da kyau ko Allah ya kiyaye mala ce wa haza la yuguni la yu'ni sihhata qawl al-khariji yace wannan duk da abin ya faru a zamanin sayyidina al an yi waɗannan yaƙe-yaƙen to gaskiya bai nuni akan ingancin magana da bakawarije zai faɗi cewa sayyidina ali ya yi abin asha wala quwwata hujjatihi kuma wannan bai nuna ƙarfin hujjan shi bal qawluhu fasidun malai ce maganin shi batacciya ce kun san dole malai ya wannan kan da karkin ku in ba haka ba yanzu yanzu nan sai wani ya ɗauki wannan maganan sai ya juya ta sai ya je ya ce gashi nan yana zagin ali barin ya amfani da wannan daman in karyata wata magana da ake yawo da ita ana cewa ga wani malamin ahalus sunna na zagin na ali irin wannan maganan ne fa a kawo a littafi yake karanta yake cewa to su yan shiya da ke cewa kaza idan ba khawariji ya ce kaza sai lissafo irin wannan zargin da ake ma ali yace su ma zai zagi aliyin fa sai aka datsa farkon magana aka datse karshen ta sai aka kawo tsakiyanta kawai sai aka ce wai gashi ne shi ma yana zagin sahabbai in kuna faɗa da mutane ko ku tsaya kuna faɗa da su amma ƙarya da sharri ko ba naku ba ne wallahi san da ka koma kana ma wani ƙarya wajen kuna faɗa ko na farko dai nuni ne kai tsaye akan cewa kai ragon maza ne harkan ba za ka iya ta ba sai da ƙarya sannan na biyu yana nuni akan cewa lokacin faɗinka yayi don a lokaci ɗaya ɗalibanka kana karantar da su rayuwa ba za ta yi ba sai da me sai da ƙarya kuna fahimtar wannan da kyau ku to abubuwan za ku yi ta jin su nan gaba don ba su muka tsaya tattaunawa ba amma bai kyauta a kawo waɗannan maganganu ana yau da ita ba don ya kawo min abin an ce malam wane ne ina sawa sai na ji muryan ba ma iri ɗaya da nashi bane na farko kenan sannan na biyu maganan kuma cin da ni na santa a irin waɗannan littattafan kai tsaye na ce ya ƙarya ne ga inda maganan ta dosa shi kuma ga inda ya dosa ko kuma ga abin da kuke son ku fuskantar amma sanda kuke haɗa babu rigima ai ba yawo da wannan maganar ba a wai sai sanda aka yi faɗa ne wai sannan wai aka ɗauko ai lokacin da aka yi faɗa ba a yadda da abokin husuma duk abin da yake faɗi ina fatan mun gane duk abin da yake faɗi akan abokin husuman shi ƙarya ne har sai in dalili ya tabbata kuma wannan ke nuna cewa sanda ake zaunar lafiya da kai ba kai hayaniya ba sai sanda aka yi fada da kai sannan ka ɗauko hayaniya ya wanda cewa kai ba amintacce ba ne kai ba abin yarda ba ne shi yasa muna kira ga waɗanda suke yawo da wannan ɗan clip ɗin ana yawo da shi ana cawai ga shek wane yana zagin sabai su bari dan gaskiya wannan ba daidai ba ne mu tafiyan da muke a sunna ba mu yarda da ƙarya da ƙazabi da yarfa ba abokin husumanmu duk yanda ya zo da abin da ya ɓata mana rai ko za mu mai adalci wala ya jirman na kuma shan'ana ƙaumin ala Allah ta adilo e idilo huwa aqrabu littaqwa kun gano wannan da kyau duk yanda kiyayya ya zafi a zuciyanku don gane da wasu mutane Allah kun tashi masa magana ku yi adalci domin adalci shi ke kusa ta mutane da takawa jama'a kuna fahimtar wannan ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ma'alumun fasaduhu wannan magana kai ƙarar kowa ya san ɓacinta ba daidai ba ne bittirar min dinin musulmin wannan abu ne sananne a dukkanin addinin da wani musulmi yake yi addinin musulunci bai yadda a ce wai ga wani laifi da sayid na aliyayi ballantana laifin ya kai shi garin da ba to haka dukkanin sabon manzan Allah mu kenan ɗan shi'a in ya faɗi wancan maganan to kenan kai tsaye wannan magana a yaya take akan Ali yake kuna gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace kamar misali ne barawo sai ya zo sai ce da Allah jama'a ku yi haƙuri kuna ɗanku da kuke ta ajiyewa ana kwashewa wallahi da ni da suwa na muke kwashewa amma ni yanzu na tuba yanzu a lokaci ɗaya yana ƙoƙarin ɓata wasu ne a lokaci ɗaya kuma yana me ɓata kanshi yanzu yana sai ya ce mana shi waye shi ɓarawo ne ko da ya tuba mime kappa kappa da shi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madauki sarki ya sa mu dace malai ce bi ma tawatar min al adillatil qati'a malai ce sakamakon dalilai da suka zo masu dimbin yawa kai tsaye da ke tabbatar da abin da ake ambatawa suke tabbatar da bi adalatin sahaba adalcin sahabbai wa tazkiyatillahi wa rasulihi lahum da irin yadda Allah da manzan shi suka tsabtace su. Mala ya ce, Bimash ta hara min al'adillati alhassati fi fadli Ali, Mala ya ce da kuma abubuwan da suka suka shahara da yawa da suke bayani dangane da falalolin sayyadi Ali. Walakin nan rafida bi fasadi uqulihim Mala ya ce sai dai kaga ‘yan shi'a, tare da lalacewan hankalinsu wa zafi afhamihim da kuma raunin fahimtansu lamma qadahu fi kulli usuli dalla ala adalati sahaba jami'an yayin da suke suka ga kowace ƙa'ida na ilimi da ke bayuwa zuwa ga adalcin sahabbai sai su soke domin in suka tabbatar da waɗannan ƙa'idoji da ke bayyana adalcin sahabbai in suka zage sahabbai ba za a yadda ba don za a ɗauko a ce gashi ana fahimta to sai suka rusa wannan to a lokacin da suke rushe wancan ƙa'idoji la yastati'una ba'adaha to bayan nan ba su da wani iko da dama da zarafi da suke da shi a kusa ko a nesa an yi ƙimo hujjatan wahida ala adalata ali ba kuma da su da dalilin da za su tsaida ko ƙwaya ɗaya da za su gaya ma duniya cewa sayid na al'adili ne illa alzamahumul khawarij bi misli qawlihim fi abi bakarin wa umar wa uthman in suka yi magana sai ba khawarije je kwaso tarkace sai kawo ya ce to gashi ai sai na alga kaza zagin da suke ma abubakar da umar da usman sai ya kwaso wannan zagin kuma ya dora ma sayyidina ali saboda kayan aikin da za su yi amfani da shi wajen rushe wancan magana na bakawarije su da kan sun rusa shi kuna fahimtar wannan da kyau ko abin da suka yi kamar misali ne mutum na da bindiga da albarusai sai ta harbawa iska yana tara kwansan can an jima sai abokin gaban shi ya zo kun gano wannan da kyau ko yana da abin da zai yaƙe shi da shi ‘yan shi'a sun riga sun gama rushe dalilan adalcin sahabbai kuma shi ali ɗaya daga cikin zini idan hawarijawa su kwaso tarkacen zagi da ‘yan shi'a suke ma abubakar da umar da ali suka juya kansu zuwa ga ali suna da kayan yakin da za su yaƙi hawarijawa ba su da shi ina fatan mun gano wannan da kyau wa haza aslun azimun fi raddi ala rafida malai ce wannan ka'ida ne babba wajen maida ma yan shi'a raddi zakarahu shekul islam ibn taymiya rahimahullah wanda ibn taymiya Allah ya ji kanshi ya ambata ya kuli yana cewa wa haza amrun wa hakaza amru ahli sunnati ma'ar rafida fi abi bakarin wa ali ya ce haka al'amarin ahalus sunna yake idan ɗan shi'a ya ce kaza a kan abubakar ɗauki wannan abin ka juya shi a kan ali zai ƙoƙarin kwaso waɗancan ƙa'idojin da ya ce ba sa aiki ya amfani da su wajen kare ali yana haka sai ka ɗauko waɗannan ƙa'idojin sai ka amfani da su wajen kare abubakar in ya ce na abubakar biye ba sai ka ce ya na ali ya yi jama'a muna fahimtar wannan da kyau ku fa'innan rafide malice domin shi wannan ɗan shi a layin kinuhu an yuthbita imana Ali, bai da ta yanda zai iya tabbatar ma duniya da cewa na Ali mumini ne, wa adalatihi kuma ya tabbatar ma duniya da cewa na Ali adali ne, wa annahu min ahlil janna ballantana ya tinkahon cewa fa alin nan ɗan aljanna ne, fadlan an imamatihi ballantana tabbatar da cewa na Ali imami ne da gaske. in lam yuthbit zalika li abi bakarin wa umar wa uthman muddin bai amfani da waɗannan ƙa'idoji da yake son kafa hujja da su wajen ba da kariya ga abubakar da umar da uthman ba wa illa in ko ba haka ba famata arada ithbata zalika li ali wahadahu duk lokacin da yake ta ƙoƙari yana kokuwan tabbatar da waɗannan ƙa'idoji na adalci da kirkantaka da komi ga sayyidina ali shi kaɗai la tusaiduhul adilla dalilan ba za su zauna ba saboda in dai ya tabbatar ta hanyar dalilai ne to wannan dalilan su ne kuma dalilan abubakar da umar da usman da sauran sabai da suke zagi in kuma suka rushe waɗancan shi ma sai na albe da shi kaman kai ne dan kana jin haushin wani da ke kwana gidanka sai ka zo ka sa aka rushe gidan lalle ba zai kwana ba to kai ma ba za ka kwana ba kun gano wannan da kyau ku kuma gaskiya ne wannan tambayin dole a yi ta cikin kai da su waye asara kai ne kai asara ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yake cewa kama annan nasrani kaman kirista ne idza arada ithbata nubuwatil masih in yana sai ya tabbatar da annabi Isa ai annabin Allah ne duna Muhammadin ya kuma ce bai yadda annabi Muhammadu manzon Allah bane lam tusairuhul adilla dalilan wannan abun ba za su taimake shi ba bai da wani abun da zai iya kafa hujja da shi na dalili ya tabbatar da annabcin annabi isa ya rushe na annabi muhammadu bai da shi fa'iza qalat lahul khawarij mala ce in ba khawariji ya ce alladina yukaffiruna aliyan wanda su khawarijawa suke kafarta sayyidina ali awin nawasibul ladina yufassiqunahu ko kuma ba nawasi waɗanda su suke fasikantar da Ali suka ce innahu kana zaliman alin nan ko yan shiya da kuke goyon baya fa azzalimi ne ɗaliban lidduniya kuma ɗan neman duniya ne wa innahu talabal khilafa li nafsihi duk wani gogoriyo da faɗi tashi da yaƙe-yaƙe da ya ta yi yana neman ya tabbatar ma kanshi khalifanci ne wa qatala alaiha bisayf kuma ya ɗaga takobi ya yaƙi musulmi don ya mamaye kujeran khalifanci wa qatala ala zalika ulufan minal muslimin kuma ya kashe dubunnan musulmi hatta ajaza anin firadihi bil amri tare da haka kuma ya gaza kaɗaituwa da al'amarin khalifanci shi kaɗai domin alhari ya gama zamanin shi al'amarin shugabanci ba shi kaɗai ke jagoranci ba akwai rawafi ɗin da ba sa goyon bayan shi kuma suna da shugaba ya yaƙe su ya kasa kare gwamnatinsu khawarij suna da shugaba a lokacin ya yaƙe su ya kasa kare gwamnatinsu su ma'awuya suna da nasu gwamnatin kun gano wannan da kyau ko nawasib suna da shi ga wasu sarakuna na maguza duk suna da shi shine wale yake faɗi a nan wajen amma a zamanin abubakar da umar da usman duk ba waɗannan fa amma a zamanin shi in nawasib ko ba khawarije ya faɗi wannan ga ɗan shi'a fa wata farraka alaihi ashabuhu kuma yana cikin wannan mabiyan shi sai suka watse mashi wa zaharu alaihi kuma suka yaƙe shi suka yi nasara a kan shi fa qatalu har koma suka yaƙe shi malice fa hadhal kalamu wa in kana fasidan wannan maganan da ba ba khawarije da nawasib za su faɗi duk da maganan banza ne ƙarya suke yi fa fasadul kalamin rafidi fi abubakar wa umar a azam kasantuwan maganganun da 'yan shiya suke faɗi akan sayyidina abubakar da umar da usman da sauran sahabbai ya fi wannan zama maganan banza kun gano wannan da kyau ku in dai waɗancan maganganun da khawarija za su faɗi akan sayyidina ali maganan banza ne ko to wanda 'yan shiya ke faɗi ma sauran sahabbai wannan ne ma ya fi zama maganan banza wa in kana ma qalahu fi abi bakarin wa umar mutawajjihan maqbulan in dan shi a ce tabbas abin nan da nake faɗi lalle karɓaɓɓen abu ne kuma abin a yadda da shi akan abubakar da umar da sauran sahabbai to malam sai ya ce fa haza aula bit tawajjuhi wal qabul kenan wanda ake faɗi akan sayyidina ali da khawarijawa da nawasib suke faɗi shi ma ya kamata kenan a karɓe shi ya ma fi zama tabbas a karɓa sau duk abin da suka faɗi ya faru zamanin ali ai ya faru amma da nufi Ali ya yi ba da nufi ya yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kuma kusan su khawarij da rafida da suka tada fitina a ƙarshe-ƙarshen zamanin khalifancin sayyidina Usman tunaninsu in abin ya faɗi su za su ɗauka ka san shi mai tada fitina ɗauka yake in ya tada fitina yi zagi yi kaza yi kaza ƙarshen al'amarin ya tashi hannun wa zai zo hannun shi so da dama ɗan tawaye bai samun mulki ina ba ta gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya samu dace waɗannan bayanai malaici kanta min hajjus sunna a mujalladi na biyu shafi na 88 safi na 58 ka duba kalaman da shekul islam kariban min hada wasu maganganu da shehun musulunci ibn taimiyya wanda suke dab da kama da wannan fi majmu'ul fatawa a cikin majmu'ul fatawa din shi mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da sittin da takwas eh malici ɗari hudu da sittin da takwas wa bi haza yazharu al-haqqu fi hazil mas'ala malici da waɗannan bayanan da muka gabatar gaskiya za ta bayyana karara wa zayfu madda'ahu ar-rafidi da bayyana abin da wannan ɗan shi yake ambatawa cewa maganan banza ne walillahi falillahi alhamdu wal minna godiya da baiwa gaba ɗaya sun tabbata ga Allah ne jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace to bayan duk waɗannan bayanai sai malai ce ramyar rafidi shi wannan ɗan shi a tijani a samawi bai dandara ba sai da ya ƙara suka da yarfe da sukan sahabbai bita gayyiri sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wai sun canza sunan annabi warraddu alaihi malai ce ga kuma raddin da za a yi mashi akan haka kun gane yan sha sai ce duk wata sunna da annabi ya yi ko ya karantar sahabbai ba su mutu ba sai da suka sake ta qalar rafidi wannan dan sha ya faɗi a shafi na 127 ta ta unwanihi yayi kanin labarai mai cewa ra'ayin sahaba ba'dihim fi ba'din anan zai kawo ra'ayoyin sahabbai ne da suke ambatawa ga sashinsu su da kan suka dukan sashinsu da cewa gaɓannan da suka yi a cewan shi wa shahadatuhum ala anfusihim da kuma wai shaidin da suke badawa a karan kansu bi taghayyir sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da cewa wai suna canza sunnan annabi domin son zuciyarsu da wasu ra'ayoyi nasu shine malam zai kawo mana anan kun ji haka ya bude maganar na zagi da cin mutunci da jama'a duk addinin da asalin shi an gina shi kan zagi ne ko da batunci ke hankali قالت ثم أورد أثرا عن أبي سعيد الخدري قال sannan sai shi tijani as-samawi sai kawo wani athari daga abu sa'id al-khudr ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya khurju yawm al-fitr wai annabi yana fitowa ranar karaman sallah wal adha da ranar babban sallah ila al-musalla ya taho masallacin idi fa'awwalu shay'in yabda'u bihi salatu farkon abin da annabi yake farawa in je masallacin ida sallah yake farawa thumma yansarifu fa yaqumu muqabilan nas sannan annabi in ya gama sallah sai ya fuskanci mutane wan nasu julusun ala sufufihim mutane suna zaune a sahunsu fa ya'izuhum sai masu wa'azi wa yusihim ya masu wasiya wa ya'muruhum ya umarce su fa in kana yuridu an yaqta bahatan annabi in yana son zai aika da wata runduna qata'ahu sai ya aika ta aw ya amuru bi shay'in amara bihi ko yana son ya ce ai wani abu sai ya bada umarnin yin shi a lokacin thumma yansarifu sannan annabi sai ya gama jama'a kun ga yadda ake hudu ba kuna gane wannan yanzu hudu ba ake yi to shine ce qala abu sa'idin sai abu sa'irin ya ce falam yazzalin nasu ala zalika mutane haka suka saba haka suka sani suna nan a haka hatta kharajtu ma'a marwan ya ce rannan sai muka fita idi tare da marwan wa huwa amirul madina a lokacin marwan shine gwamnan madina fi adha aw fitrin a karaman sallah ko babban sallah falamma atainal musalla yayin da muka zo masallacin idi idal mimbaru banahu kathiru bin salt sai ga mimbari wanda kasir dan salt ya zo ya gishi a masallacin fa iza marwan yuridu an yartaqihi sai na ga marwan yana son ya hau mimbarin qabla an yusalli kafin ya sallah kaga ya juya kenan ko fajabaztu bi thawbihi sai abu sa'idin sai kama rigan shi ya jawo shi fajazabani wai abu sa'id ya ce sai kwace a hannuna fartaka ya haye mumbari fakhataba ya huduba qabla an yusalliya kafin ya sallah fa qultu lahu bayan da ya gama sai na ce mashi gayyartum wallahi ina muku rantsuwa da Allah kun canza ba haka annabi ba fa qala sai marwan ya ce ya aba sa'id ya abu sa'id kad dhahaba ma ta'lam abin da ka sani ya gushe fa qultu sai ni abu sa'in na ce ma a'alamu wallahi khairun mimma la a'alam abinda na sani ya fi wanda ban sani ba yawa faƙala sai marwani ya ce innan nasa baka fahimci abin da nake nufi ba kaga mutane lam yakunu yajlisuna lana in an gama sallah mutane ba sa zama su haru hudu ban mu ba'da salati bayan sallah faja'altuha qabla salati wannan yasa na juyo ta ne ta me kafin sallah wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a kitabul idaini babul khuruj ila al musalla bi ghairi al munbar a fatawul bari juz'i na biyu shafi na 448 a lamba hadisin 956 jama'a kafin mu zo mu ji abin da malam ya faɗi kan wannan da sauran maganganun da zai faɗi tambaya anan marwan dan hakam sahabi ne kaga jahilcin farko ko marwan sahabi ne tabi'i ne yace sahabai na mu junan raddi yanzu sahabi ya ga an yi ba daidai ba yayi shiru yanzu ya kawo shaida da zai kare kanshi cima kalli irin wannan maganganun banzan da mutane suke wai ya zo ya ce ya zai kawo shaida ne sai kawo wannan mafi yawancin ma zuwa su surutu akan abin da muke a kai zai je ɗauko abu ne wanda abin yayi nan kai ko magana kake yayi nan sai ta surutun banza su kuma jahilai shine sun ji larabci ake karantawa kun gano wannan kaman almaji da aka bai sadakan kanzo ne ya ci zai ce ka girkin nan yayi daɗi ba dole shi ya ce ya daɗi ba iyakar rabon shi kenan za ku zo ku ji marwan ɗan hakan sahabi ne a tabi'i ne bai taɓa ganin annabi ba lokacin da annabi ya rasu yana ɗan shekara takwas kuma ma har annabi ya rasu yana can garinsu kofa bai taɓa zuwa madina ba har annabi ya rasu bai taɓa ganin annabi ba amma ka ji zindiki ya ce mana wai sahabi ne wai ma har sahabai na majunan raddi isa ku rika auna maganganun masu surutu na iska kan irin wannan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم